إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مسلمين مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم الله أكبر
تباين siffofin Allah subhanahu wata'ala wanda shi kaɗai yake ɓanta da irin waɗannan siffofi waɗanda su ne ya saka ba abin da bayansa za su yi masu hankali da marasa hankali illa kawai tsarkake sunansa illa ta sabihi to tunda mun fahimci haka matsayinsa yake komai da kowa shi ne ya yi bayinsa ne mulkinsa ne kuma halittarsa ne shi ne ya fi cancanta da a bauta masa ya fi cancanta da a imani da shi manzon da ya aiko shi ne wanda ya fi cancanta da a gaskata shi littafin da ya aiko shi ne littafin da ya kamata a kama a runguma don saboda shi ne zai zama jagora ga halitta ga baki ɗaya a rayuwa ta duniya da lahira to saboda haka fa aminu billahi wa rasuli ku yi imani da Allah da manzansa ku ƙara tabbata a cikin imanin ko mumunai wa an fiku ku ciyar da mimma razaqnakum abin da muka arzuta ku da shi wa an fiku mimma ja'alakum mustakalafi nafi ku ciyar da abin da Allah ya sanya ku ku zama halifofi kawai a ciki masu kula wakilai na Allah a dukiyar da aka baku dukkan abin da Allah ta'ala ya baiwa ya dukiya to wannan abin na Allah ne dukiyar ta Allah ce Allah subhanahu wata'ala ya ajiye shi ne ya zama wakilinsa saboda haka an fi ku ku rika ciyarwa daga wannan abin da Allah ta'ala ya ba ku riko saboda duk abin da kuke da shi da sauran halitta ne ba naku ne ku kaɗe ba idan kuka ɗauka kuka bayar ga shi dai ba naku ba ne kuma sannan Allah ya ba ku lada saboda haka mai dukiya abin da kawai ya ci da abin da ya saka na tufa har ya tsofar da shi da abin da ya sha wannan shi ne kawai nasa sauran duka na al'umma ne Allah ta'ala ya sa a hannunsa kamar yadda nake faɗa a wayansu baitoci mai dukiya ita dukiyan nan taka karkai zaton kai kai kaɗai aka baka abin da ka ci ka sha kawai ne naka sauran amana ce ka sa a hannunka in ka ƙi baiwa masu su ka toyu to babu mai shi sai marar galihu mai doke mako ba shi ko da ahu idan ka ganki da tagiya ko wani samu ya daga wasan Allahu waɗanda harkokinsu ba sarayayyu wannan na faɗi wannan kada mutane sun ji na faɗi shekarun da aka yi abu sai su ganin kamar an daɗe kenan to ainihin sanda bin ne wa'yan nan ɗin wannan waƙar da ne wa sarkin ringin sannan ban shiga makaranta ba sakandare ba fa wai sai wai zancin an ce wai na ai na ce ina malamin makaranta to baka zan akwai fifi teacher ba ni ban taba yin makarantar ba sannan karatun boko ni na karanta da kaina na gane kuma ni nake karantarwa da komai a makarantar idan masu visiting sun zo inspectors za su nemi cewa ina malamin english in ce ni ne ina malamin tarihi na ce ni ne vernacular ni ne geography ni ne to har suka ce wai kai wai wacce wacce makaranta ka in ce ban ko ɗaya ba to sai to daga nan ne sai da suka komo shine sai suka aiko min takarda na zo na ɗauki jarrabawa za mu tafi TTC a Training Teachers College Sokoto. Mu 65 muka shiga jarrabawa sai ni ɗaya na ci. Alif ɗari tara na jin da saba'in ko da saba'in da ɗaya. Saba'in da ɗaya ne na shiga makarantar kuma na sake ɗaukar ta SAS saboda haka lokacin da na zo wajen interview ne ta yawo makarantar ba kowa na ɗauka ko ba ranar ne ranar intabiyu ba shi ne sai na ga wani mutum a cikin wani aji a zaune da jarida haka yana karanta sai in ce da Allah bawan Allah an ce za a yi intabiyu ko ka san a inda za a yi ko an ɗaga sai ce ya sunan ka sai na faɗa masa ce to ai daman kai kaɗai kake kuma ni ne principal ɗin na makarantar ta Sokoto saboda kai na zo ne ya maka intafi dama kai kaɗai kaci sai ijiye turanci daga baya jiye tu larabci kuma diddube muka yi mana awal ɗinnan Allah ya gafata ma shine wanda ya tafi akan suna ni kuma na ɗauki wanda na ci na SAS so daga lokacin da ni wannan waƙa din sannan ina aji uku lokacin kwamishinan harkokin addini babu infosto sannan shi kuma ya shigo dr muhammad tahir so a sannan da yi wannan sannan na shiga ina aji to in kayan niyyar ba da kayan zakka hanya guda hudu ga sunan a gabanka titi gida gun hira gun harkarka gidan marayu ko gidan gayyayu to saboda haka in ka tafi wannan za ka cewa wannan waka ta fassara wa'annan ayoyi kuma ni sannan ina jin ban fara yin nake tsammanin tafsiri ba karatun da ne duka na yi ne kawai dai saboda neman certificate wannan ce ta saka bakin mutum bai taɓa koya min turanci ba mun da malam da ka gan shi yana zuwa yana zuwa sallan nan ya fara kaya ko da yaushe malam haruna shi ma irin tikin faras zero to a nan ne zan ce bakin mutum ya taɓa koya min turanci sai farin mutum saboda haka lokacin da na je Bayero University daga cikin irin abin da zan yi hadda turanci a to sai ya kasance turanci na ya wuce level din Bayero University sai wani ajin aka yi man sabo aka kawo malamai daga Amurka daga Ingila wannan malama da take koyar da sauran ɗalibai ita ma ta Ingila ce Miss Arona daga BA kawai sai ta zarce masa sai sai aka mai da shi masters da digiri buduwa shi a lokacin da akwai obar kan karofi kadi babban alkali ne yana daga cikin waɗanda aka ware mu daban aka ce level ɗinmu na ingilishi ya fi na bayan university da grand kadi na Gombe, Usman Baba Lima, da Profesa Ibrahim Ahmad ko Ahmad Ibrahim wanda yake a ABU a yanzu da irinsu da Muhammad Shafi. To, saboda haka waɗannan baitoci sun fassara abin da wannan aya take faɗa cewa mai dukiya dukiyarka gadi aka baka amma an yi maka izini ka ci daga ciki iyakacin abin da za ka ci ka ci abin da za ka sha ka sha kuma sannan ka ciyar da ita a inda wanda ya baka ya yi maka umarni ka fidda haƙƙin Allah a ciki kuma ka ciyar da ita fi sabilillahi in ka ƙin haka to shi kenan kamar yadda na faɗa za ka toyu in ka ƙi baiwa masu shi ka toyu annabi sallahu alaihi wasallama shi ma a wani hadisinsa ya faɗa ya ce mutane suna ce mali mali wannan shi ai dukiya ta ce ai kuɗina ne ai mota ta ce ai kazana ne to ai dukiyarka sai abin da ka ci ila ka fitsarar ko ka kasa shi ne kawai naka abin da ka saka na tufa ka tsofar shi ne naka kuɗi ko kuma abin da ka bayar sadaka wannan shi ne wanda zai wanzu amma duwa'yan nan da sauran jama'a ko dai abin ya ƙare kafin ka mutu ko kuma ya zama ka mutu ka barwa magada kawai sau da aka ba naka bane allazina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir wa'anda suka yi imani kuma suka ciyar kamar yadda Allah ya ce dinnan lahum ajrun kabir wato daga cikin ku duk wanda ya wannan to yana da lada mai girma ajirin kabir su hudu ne a cin alkur'ani Allah mashiru madaucin ƙur'ani na ruwayar har har baitoci ya kawo akan wannan harajin wa malakum la tuminu billahi Allah subhanahu wata'ala yana zungurar wato su mutane ko mumunai me yasa ba za ku yi imani da Allah subhanahu wataala kamar misali kamar a ce kafirai ga irin ni'imomi ba su suka halicci kansu ba Allah ne ya halicce su ba su suke arzuta kansu ba Allah ne ya arzuta su duk iya abubuwan da suke rayuwa da shi Allah ta'ala shi ne musu to me yasa ba za ku yi imani ba wa rasul ya du'u gashi alhalin manzo sallallahu alaihi wasallam yana kiran ku ga littafi yana karantawa kamar yadda zamu gani yana kiran ku saboda lituminu billahi don ku yi imani da Allah subhanahu wataala lituminu bi rabbikum ku yi imani da ubangijinku ba ubangijin kowa ba wa kada akaza misaqakum in kuntum mu'minin gashi tun dama can an ɗauki alƙawari kun ce eh kun yi imani da Allah wa iza kaza rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatihim wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidana an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin ka ambatawa mutanenka ya Rasulallah yayin da Allah Ubangiji ya riƙe alƙawari daga bani Adama min zuhurihin. Allah ta'ala ya riƙi alƙawari daga ‘yan adam gabaki ɗayansu tun suna abin da ake cewa alamu zarri, duniya ta zarra dukkan wanda Allah ta'ala zai halitta mutane ya halicce su gaba ɗaya tattara su sai ya saka a cikin a tsatsan annabi adam salam sannan ya tambaye su ya ce alastu bi rabbikum ba ni ne ubangijinku ba ƙalubala suka ce mun yadda mun gaskata kai ne Ubangijinmu. Kowa sai da ya faɗa haka, Fir'auna sai da ya faɗa haka, Iblis sai da ya faɗa, kowa sai da ya faɗa haka ko da yake ana magana annabi Adam. Amma duk wani kafiri wanda ya kafir shi ya faɗa haka a wancan lokacin, kowa sai da yake kai ne Ubangijinmu. Amma Allah ta'ala ya shahidina, mun tabbatar mun shaida an da ƙulu yau kiyama a ranar kiyama sai kun ce inna kunna an haza gafil a ai wannan ai ba a yi da mu ba gaskiya za ku ce ai kun gafala ko kuma ku ce inna ma a sharka a ba'una in magana shi kada ce ai ba mu muka ba iyayenmu ne suke kakanmu ne kakanninmu ne suke mu kun wa kunna zuriyatan min ba'di mu kun muka zama zuriya daga bayan su a fatahudukuna bima fa'ala sufa ha'u minna a fatahudukuna bima fa'ala mubdilu kuma yanzu a halakar da mu ai mana azaba abinda mabarnata suka aikata wanda ba mu ne muka aikata ba za su su yi wannan musu to wannan shine din ai wa kada kaza mi saqakum alhalin kuma Allah ya karbi fa alƙawari tsakaninku da shi kun ce kun yi da shi ubangijinku ne me yasa yanzu ga manzo ya zo ya ce daga wajen ubangijin naku yake ya ce ku yi imani da ubangijin naku kuma kun ƙi in dai har kuna shirin ku yi imani to a yanzu ne a yi za ku yi imani tunda kun ji fa an tunasar da ku abin da ya faru tun kafin mako fito duniya ubangijin naku huwa lazi yunazzilu ala abdihi ayatin bayyinatin shine wanda yake saukarwa da ayatin bayyinatin ayoyi na alqur'ani bayyinatin waɗanda suke dalla dalla ya kurya kun mina zulumati ila nur dan ya fitar da ku daga cikin duhu na jahilci da duhun kafirci zuwa hasken ilimi da kuma haske na imani wa inna na bikum da ra'ufur rahim hakika Allah subhanahu wata'ala gare ku ya kasance ra'ufur rahim mai rangwame ne rahimun ne ko mai yawan rahama ne mun ga sunan arrahama shine za ka gaya wa Allah wato ba za ka sa wani dan adam wannan sunan ba saboda shi kaɗai shi ke banci da irin wannan aiki wanda ya zama da shi arrahama amma irin su ra'ufu irin su arrahimu wannan duk ya kira annabi sallallahu alaihi wasallama da wa'annan sunaye guda biyu a ƙarshen suratul tauba fa in tawallaw fa qul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu huwa rabbul arshil azim ko kuma laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rauf ne ar-rahim ne Allah ta'ala yakan ara masa suna irin nasa, siffa irin tasa. To mun ji inda Allah ta'ala ke kwasarawa, yake gorantawa waɗanda ba su yi imani da shi ba, alhalin kuma duk waɗansu dalilai da hujjoji waɗanda za su ji su gani duk sun bayyana gare su ga annabin ga littafi kuma ga alkawari da suka ɗauka to har da kuma zai kwasara musu wajen ciyarwa kuma har yanzu na'am wa ma lakum alla تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعزم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيداعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم الله أكبر
وما لكم لا تنفقوا في سبيل الله me yasa ba za ku rika siyarwa da dukiyar ku fi sabilillah don Allah ba abin da ya shafi cikin yaƙi na ɗaukar karamar Allah subhanahu wa ta'ala ko taimakawa waɗanda ya kasance fakirai da jeyi na cikinku. Ya tsinka ga shi zara-zara dogaye. Wani ba hannu, kuma ga shi ba sawaye. Abin gujewa zakuna kuraye, ili ne sai dai izafi ciwo. sarga ka nan ka girma kai da iyaye wani sun mace sun ma yana ma goye in ka ga an rene ki ko kuma ya ne to sai can a gida irin na marayu to wahaɗin wahaɗin waccan waƙa ce da na yi ta tana taimakon gajiyoyi tana da faɗi sosai tana da yawa abin da ya kamata masu dukiya kenan su yi su siyar su sabilillah dukiyar nan kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa riko ya ba su kuma yake ga yadda za su yi da ita shi ne zara ya zo gurinka a sama idan akwai in babu kadda ka koyar shi ne bara ya zo gurinka ka sammar idan akwai in babu kadda ka korar daɗin bayani sai ka dubo surar sabha wa amma sa'ila la tanhar karfin batun Allahu ya fiye kayu abin al'ajab wasu kaga tasu ɗabi'ar in ne baraye sai kawai su hararar sai bambami kenan kamar sa dokar ƙarshen abin har dai su je zazzagar suna faɗin tafsir asara mayu to akwai wanda din Allah ya ba su irin wannan amma kuma wannan shi ne kamar dangantaka su da su da almajirai da su da mabukata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka je wa almajiri sadaka ko da ya zo maka akan bi walillahi mirasu samawati wal ardh ko ka bayar ko kar ka bayar dukiyar nan ta Allah ce idan ka mutu za ta koma gurin mai ita shine Allah subhanahu wataala saboda gado na sama da ƙasa din nasa ne dukkanin kowa zai zo ya mutu ya bar duk abin da ya mallaka to in ko in ka bar abin da duk ka mallaka ya ce da ni kullu man alaiha fa duk wanda yake bayan ƙasan nan zai ƙare zama babu yawa sai shi shi kai wanda ka ji ya gaji kenan ko ka bayar muka bar wa magajin shi ne Allah subhanahu wata'ala rafi uddaraja ce zul art bilkin ruhan yi namurji alama ya sami ibadi biyun jira yau mai talat yau ma hun bari zuwan ya yi kafa Allah ya min hoto liman almulkul yau a wannan ranar bai fito kai kana ce kai ka ce kaza kai kana ce kai kana da kaza kai kana mulkin ka kaza mulkin ka kana da dukiya kana da gona kana da mota kana da kuɗi kana da dala kana duk an ƙare gaba ɗaya sai Allah ya ta'ala shi kuma liman mulki yau waye kuma to yake da mulki a yau wa yake da mallakar ko da alluwa shi to sai shi zai amsa kan sai shi lillahi wahidul qahhar da mulkin komai ya koma ga al-yadillahi wahidul ga Allah wanda shi ne al-wahid guda ɗaya al-qahhar wanda ya fi ƙarfin kowa yake gamawa da kowa yake halaka kowa kullu shay'in halikun illa wajha kowane irin abu zai ƙare mai ƙarewa ne illa wajha sai zakin sa kawai saboda haka in baka bayar ba ma na Allah ne ga mai hankali ko sai ya ɗauka kawai ya bayarwa tunda ba naka bane yandan ka ɗauko kuɗi ka ce ka kuɗi ne abinci ne ka je yaron ka kace ka kai guri kaza guri kaza ba naka ba ne wanda in zai bayar ba damuwa zai ba sai abin da ya kasance naka to shi ne kamar ko in za ka bayar za ka ji a zuciyar ka ba ka wannan ba naka ba ne to kuma sai Allah ta'ala sai ya kawo wata jumla wanda ba a cikin maganar da ake yi ba amma dai da ƙara kuma komawa ne a fahimci wanda ya ciyar da dukiyarsa kafin a yi hijira zuwa madina da wanda sai da aka yi hijira aka buɗe makka sannan shi kuma ya ciyar da dukiyarsa ba لا يستوي منكم من الفق من قبل الفتح وقاتل wanda ya kiciyar qabalal fatai kamun kafin budewa maka wa qatal yayi yaki to ba zai zama daidai da wanda sai bayan an buɗe maka sannan shi kuma ya zo ya ciyar ba saboda kafin a buɗe maka mutanen yan kaɗan ne kuma dukiyar a hannun mutane ta nemo wai a hannun musulmi babu yawa saboda ana bukatar kuɗi ana bukatar makamai ana bukatar abubuwa da za a kare kai an koma madina duk abin da aka mallaka an bar shi a makka saboda haka wanda zai taimaka a daidai wannan lokacin ladansa ba daidai yake da sai bayan da aka buɗe maka jama'a suka shigo addinin musulunci aka yi yawa kuma abokan gaban sun ragu to ba za su zama daidai ba la tasawi minkum man anfaqa anfaqa min qabl fatih wa qatal ulaika a'azamu darajatan inda Allah sun fi yawan lada sun fi girman matsayi a gurin Allah min allazina anfaqu min ba'du daga waɗanda suka ciyar daga baya wa qatilu suka yaƙin su wa kullum wa'ada Allahul husna amma dukkanin su biyu da wanda ya ciyar kafin a buɗe maka da wanda ya ciyar bayan an buɗe maka bayan an yi hijira da wanda ya ciyar kafin hijira kafin buɗe maka da wanda ya ciyar bayan buɗe maka dukkaninsu wa'adallahu husna Allah ya tanadar musu da alhusna lada kyakkyawa da kuma aljanna wallahi ma ta'amalu khabir Allah ubangiji khabirin mai sanani masani ne basira da abin da kuke aikatawa ya san abin da kowa ya aikata ya san niyyar kowa a lokacin da yake ciyarwa saboda ka wani zai ninninka masa lada daga goma har zuwa ɗari bakwai har zuwa fiye da haka gwargwadon imaninka gwargwadon kuma ikhlasinka manzo sallallahu alaihi wasallama akwai lokacin da abdullahi bin ko kuma عبد الرحمن بن عوف da Khalid bin Walid dan dan fara dan tashi tashi na haka shi Abdurrahman bin Auf yana ta kufa wa shi Walid Khalid bin Walid kufa waɗanda dinnan wato kuka riga shiga a musulunci kaman ko wani gani gani kuke mana hakan nan ko to sai magana sai ta kai ga annabi sallallahu alaihi wasallama shi ne yake cewa da uli wa ashabi ba ruwanku ku ja ku kyale da ni da sahabbai na duk abin da mutum zai ciyar babu yadda za a yi ya samu daraja da lada irin nasu da mutum zai ciyar da abin da ya kai dutsen uhudu na zinari babu yadda za a ce ya samu lada kwatankwacin abin da idan da za a ce sun ba da dinari ɗaya shi kuma ciyar da dutsen uhudu dinari wani hadisi ma wanda yake mutum na Bukhari da Muslim sauran masu ruwaya hadisi dama cewa wanda wannan Ahmad bin Hanbal shi ne rawaito shi da mu faɗa na farko yana cewa la tasubbu ashabi kar ku zagi sahabbaina law anna ahadakum yumtiku misla uhudin zahaban da za ce ɗayanku ya ciyar da kwatankwacin dutsen uhudu zinare za ya balugu mudda a hadisi ba zai samu lada da kwatankwacin mudu ɗaya kamar mudu na ko na alkama ko na shinkafa wanda wani sahabi ita bayarwa dutsen wudu idan ka je madina duk dutsen da za a gani ya kama tun daga wajen ke gabar ya tafi ya duk arewa gaba ɗin ya yi yamma duk inda ka duba dutse to wani shi ake cewa dutsen uhudu a ce duk wannan gaba da ke ganuwa kuma ya fata su ne nan fa kana ganin fuskar ne kawai ke duk a mayar da shi zinare ka bayar fi sabilillahi kuma wani sahabi shi kuma ya ɗebi tafin hannu na hatsi shi kuma yi sadaka da to ladan wannan tafin hannu na hatsi na sahabi da ya yi ya fi naka kai ya fi naka kai da ka ba da dutsen hudu a sanda ya zama dinari a dai ahalus sunna wal jama'a in an ce hadisi bukhari ne ya rawaito in an ce kun bare su haɗu har da muslim to wannan hadisi babu abin da ya ce shi inganci in dai ba ayar alqur'ani ba ya kamata mutane su daina haɗa kansu da su haɗu bare a ce ma za su tozarta su ko za su rika fitin baki a kan su duk wani musulmi na duniya ya yadda ya yi imani da wannan sai kuma Allah subhanahu wa ta'ala yake ya man zallazi yuqulu la qarar hasana yuzaifahu wa yaifahu lahu ajran من ذا الذي قرأ قرن حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم waye zai bi Allah rance sai kina ganin kaman wato za a bi Allah rance kaman ya talauce sai kaman Yahudawa misali in za ka bada rance kamar da zuciya ɗaya kamar yadda in ka bada rance ai za a biya ka ne saboda idan ka wa Allah in ka wa wani Allah wato sadaka ta kirki sabila to ka wa Allah ne sai ba Allah ne zaka dauka ka ce to Allah ga shi ba shi sabila kawai in ka in ka ba to ka biya Allah ne shi ko lallai sai ya biya ka kuma ya lullunta maka daga goma tunda kowace hasana bi ashirin amsalisa ko ya ninka ma goma ko kuma ya ninka maka ɗari shida akwai abu da hada shi ma wani sahabi ne lokacin da ya ji an saukar da wannan aya ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ta ce Allah ta'ala ya cewa zai ba shi rance ki so da ni na zo gona ta kai ka bibi nan na bai wa Allah a ciki akwai umu da hada da akwai ƴaƴanta da akwai matarsa a ciki da kuma ƴaƴanta iyalansa duk a cikin wannan gona ta gindin dibino ma kawai a ɗari shida ne gindin dibino ma duk saboda kawai zuwa ya ike umu da hada a wannan fa gona da kuke ciki na bai wa Allah rance ko fita sai kike to Allah ta'ala ya bada riba Allah ya kawo riba a cikin wannan hulɗa to da ka ta fice da gona ita da ‘ya'yanta to ku dubi irin wannan imani babban abin da ya mallaka ce rayuwar lahirar ita ce kawai yake bukata irin imanin kenan to amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi jingina imanin ita da yi sahabai ku a ganin ku wanda mai imanin ne ya fi baku mamaki suka ce kaman mala'iku ya yi wannan aiki dole ne ma aikin imani tun da su fa a gurin Allah su ya wannan aiki imani ma dole ai to annabawa annabawa ba dole su imani ba wahayi fa ake saukar musu to mu to ko kuma ai dole ku imani tunda gani gani ga ku ai waɗanda suke imaninsu yake da abin mamaki yake da muhimmanci waɗanda ya kasance takaddu ne kawai fa suka riska aka ce waɗannan takaddu Allah ne ya saukarwa annabi ya saukar min ba su ganni ba kuma suka yi imani. Ko imanin wannan ya fi inganci, imanin wannan ya fi zama abin mamaki. Wadda ‘yan kunduwa za ka cewa matsayin ba ƙari ba ne, ni ne kamar ɗage ko jiya na ke sun gari, sai sun ji ai mun faɗi wannan. Wanda ya imani da abin da bai gani ba. Su sun imani da annabi kawai gashi suna ganin. sun imani da ƙur'ani littafin ana saboda gashi ana saukarwa su ne ma suke rubuta ko cikin ɗaki suka shiga suka yi raɗa suka faɗi wata magana sai kai ƙur'ani ya sako da wannan magana sai da kowa yana tatsa kwanƙen da mutsin da zai da shi da zai yana tsaye da aya ta sauka a kansa kowa yana jin tsoro to amma mu ko fa ku ga dama ka iman in ku ga dama ba za ka iman in ba ka yi ba abin da za a yi maka ba qur'an da zai sauko ko wani wahayi da za a yi ku duk wanda ya bai wa Allah irin wannan rance to Allah kuma yuza ifuhu lahu yuza ifuhu ko yuza ifuhu yuza ifuhu lahu zai ninninka masa kuma har yanzu bayan ya nuna samun wani hu ajar kari na da lada kuma mai girma shi ne aljanna aiki ne za a ninka masa wannan lada aiki ne zai samu wannan lada mai girma yau ma karin mu'mina wal mu'minati ranar da za ta mu'minai maza da mu'minai mata يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم yana tafiya a gabansu a damansu kuma daman ga littafinsu ko kuma dama da hamu da gabansu da damansu saboda wannan wata shaida ce ta sun iya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga ko dai Ibn Mas'ud yana cewa an zo sai ta zuwa sirat akwai wanda zai kasance haske a gaban su iya ganin idan dama da hagun ɗin akwai wanda zai kasance hasken su bai kama akwai cikin kilomita ɗaya wani rabin kilomita haskensa a gabansa har dai a zo kan wanda haskensa bai fi waje iya ta kurgin da zai taka ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake za ka samu wani haskensa ya kama tun da janan madina har zuwa sana'a har zuwa kasar yaman mumuni wanda kan ke mafi karancin haske shi ne wanda haskensa yake a kan ɗan yatsa ya haska ya gani ya mutu in ba ka ta haska ya sake haska sannan yi gaba bikira sai mala'iku su rika cewa da su aliyau wato aljanna shiga aljanna ta tabbata a gare ku an yi muku albishir da ne jannatin kujeri za ku shiga aljannatoci waɗanda al'anharu ko guna na ruwa da na nono da na giya da na zuma suke gudana a ƙarƙashin su min tafi al'anharu khalidi ne cewa kuma za ku dawwama a ciki zalika huwa al-fawz al-azim wannan shine al-fawz al-azim rabo wanda ya kasance mai girma wannan shine abin da ya kasance daraja mai girma saboda haka muna fata Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon ƙara jaddada imaninmu ya ba mu ikon bayarwa da abin da Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ya wadata mu sannan kuma mu samu damar ciyarwa fi sabilillah kamar yadda ya faɗa mu samu damar ba da rancen nan da Allah subhanahu wa ta'ala ne kuma mu samu irin wannan rabo a ranar tashin alkiyama Allah muna roƙonka wannan yanzu ita wannan aya bishira ya sa'a nuruhun akwai irin ta sun ce ta hari nuruhun ya sa'a ita kuma take nuruhun ya sa'a bai na aidin wa bi aimanihim sarki kuma rabbana atamina na nura na wadda suna na inda ta ala kun shi ɗari saboda haka bayanin da muka ce za mu mu fara da bismillahi rahmanir rahim sanda muka buɗe wannan sura annabi isa alaihi salam ya wuce ta wani kabari sai ya samu ana yi wa mai kabarin azaba wuce ya tafiyarsa harkokinsa sannan ya dawo in sai ga wannan mala'ikun da suke masa azaba yanzu kuma akwai kuma tire-tire wato na haske da abubuwa na girmamawa na karramawa na gara irin ta baki abubuwa na ci tufofi abubuwa na sha iri iri kuma sun zo suna bashi shi ne yake mamaki sai Allah subhanahu wa ta'ala sai yi aiki zuwa gare shi ce abin da ya faru shi ne shi wannan mutum a san da ya mutu wani mutum ne mai sabo saboda haka da aka binne shi ya zama irin wannan azabar da ka gani ita ce irin azabar da ake yi masu irin wannan sabo to amma kuma ya bar yaro karami sai matarsa wato mahaifiyar wannan yaro sai ta kai shi makaranta shi ne makarantun da na tafiya ko na islamiyya to sai malamin sai ya koya masa musulunci magani kuma kan kuma islamin da daga baya ne ba wanda ya san wata makaranta a duniya na inda ba tsangaya ba Ibrahim wai lamiyan na wai waye ya kawo ta nema kan da akwai kasan daga ba ɗaya kano ba makarantar islamiyya ko ɗaya ba a san ta ba mala aminu kano shi ne kawo makarantar islamiyya kano ya buɗe su a nan a sudawa sai lokacin da ya halarci maulidin makarantar muna yan yara muka ji shi yiwu, hakan nan muka ji wurin kan tudu hakan nan da tsarin yamma in ka shiga ya yi kallon gidan ya haifar wanda ya yi bayani ya faɗa ne ya faɗa amma daidai mun daidai muna tare da kugus daga baya kuma irin irin kano umar shi al'imam waje shek muhammad nasir muhammad kuma suka suke ɗau suwa suka fara shi ke nan hukun a ko da yake wannan ba islamiyya ba ce a yi shi na fi wani irin taro ne na maulidi da fasa to amma dai makarantar ji islamiyya wannan ce da yawa ɗaya su ka ji ya suna magana kuma daga wannan ɗin kira ko ɗaya su ko a haƙi amma dai ni dai san da na zo nan san da wannan makarantar islamiyya ban san wata makarantar islamiyya ba a shekara ta dubu da ɗari tara da nawa ke sittin da takwas to daga baya ne kuma aka ɗan ɗan ɗauka haka aka ɗan ɗauka ana yin wani islamiyya har ni ma da na gani an ana yi ni ma na in buɗe a gidan mu a kiranci dan ba talatin da biyu kiranci cikin birnin kano gidan gaba mai kan tafiya hakimin gwaron hakimin haugen ne za a samu saboda ba zan yi masa ba zan ci gaba da yi masa azaba ba saboda ina yin kunya ni nan ina yi masa azaba kuma ga ɗan sacin yana ambatan sunana saboda haka ba zai faɗi saboda ka iyaye da suke suka ƴaƴan su makaranta sun ji irin da raba ta farko da za su samu daga ɗanka ya haddace bismillahir rahmanir rahim automatically ka zama ɗan aljanna wannan fa uwar ce ta sa a makarantar ba wai uban ba ne sai bayan ya mutu fa sannan aka saka dan a makaranta uban da ba shi ya saka ba kun ga irin alherin da ya samu ballan na uwar ballan ko shi kansa ɗan shi yasa duk sanda mutum ya mutu ya bar ɗa salihi dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa za a ci gaba da rubuta man lada ne duk zunubansa ana ɗebewa ana ɗebewa kafin tashin kiyama ta zo ya zama ba shi da zunubi ko ɗaya za ka shiga aljanna sallar bismillah dubu goma sha biyu wato karanta bismillah dubu goma sha biyu idan misali ka yi alwala ka yi sallah nafila ka yi salatin annabi sannan sai ka zauna sai ka ci gaba da karanta bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim sai ka yi dubu daya in kai dubu sai kai sallah raka'a biyu in kai sallah raka'a biyu sai kai sallama sai ka roki Allah subhanahu wata'ala bukata sai ka sake tashi sai kai sallah raka'a biyu sai ka sake bayan ka yi wannan raka biyu ka roƙi addu'a ko ka yi addu'a ko ko sai ka sake karanta bismillahir rahmanir rahim dubu sai ka sake yin sallah raka a biyu kuma sai ka sake roƙon Allah subhanahu wataala bukatunka sai ka da shi sai ka sake a kana nan a zaune sai ka sake yin bismillah duk sai ka sallah da ka'ai sai ka roƙi Allah bukatunka sai ka sake yin bismillah duk sai ka dace sai ka sallah da ka'ai da haka har sai ka kare dubu goma sha biyu din raka'a biyu biyu sau goma sha biyu ashirin da hudu kenan in ka haka to ka kammala wannan aiki kenan ba a taba ganin wanda ya yi wannan ya kasance ya tashi ba tare da Allah ta'ala ya biya masa bukatu in ka bismillah kana da yawan kwarai da gaske na mamaki wata kira waɗanda za su irin wanda muke ba wa addu'o'i dogaye da wani da za su suna da ko gane sauƙi nan bismillah ce kai bismillah ce kai bismillah shi gani nan ya kamata ko abin da zai fi yi Thank you. inda makaranta da biyu Allah ta mana da wajen kai kuskure ya ce mana inda aka rasa Allah ta ana da gafarta musu Allah malam kuma ba ba ba wani Allah ba ba aka ce ba ba aka ce ba ka iya to saboda ka Allah ya gafarta mata shi kuma Allah ya bashi hakuri ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وسجل أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما